أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma sha biyar ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan zai zama majalisunmu na hudu insha Allah ta'ala tafsirinmu har yanzu yana gudana a cikin suratul araf a jiya mun fara bayani akan aya ta biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min bismillah ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kitabun unzila ilaik littafi ne na alkur'ani mai girma mai daraja littafi na musamman unzila ilaika aka saukar a gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu kar ya zama a cikin kirjinka a cikin zuciyarka akwai wani kunci game da shi kuncin da zai haifar maka da shakka litunzira bihi an saukar maka da shi ne domin ka yi gargaɗi da shi wa zikira lilmu'mini kuma ka yi wa'azi ga waɗanda suka kasance masu imani mun ji bayanin da malamai suka yi akan abin da ake ce ma alharaj a inda muka ji cewa mafi yawancin malamai sun fassara alharaj da cewa addiq kunci an samu daga ibn abbas daga mujahid da qatada da as-suddi rahmatullahi alaihim suna fassara haraj da cewa ashak kakka zama kana da shakka ko kwanto game da shi al-imam ibn jarir al-tabari yace babu cin karo tsakanin waɗannan fassarorin guda biyu Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne na alqur'ani muka saukar da shi a gare ka kai ya zama a cikin kirjinka akwai kunci game da shi kuncin da zai haifar maka da kokonto kaga duka fassarorin guda biyu an hada to shine al-allamatu shinqiti muhammadu al-amin rahmatullahi alayhi yake fadi a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yake cewa wa jumhurul ulama'i da yawan malamai sun tafi ala annal murada bil haraj fil ayati dhiqu abinda ake nufi da kalma al haraj a cikin wannan aya mai daraja shine adhiqunci ay la yakun fi sadrika dhiqun Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya zama akwai wani nau'i na kunci a cikin kirjinka an tablighi ma umirta bihi hakka ji damuwa a game da abin da kake isarwa na saƙon Allah alƙur'ani mai girma Allah yana lallasar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa mana a ɗabi'a ta ɗan adam ka san abin da kake yi gaskiya ne wani ya zo yana musa maka kuma har ya zage ka ya ci mutuncinka akan wannan abu da kake yi to zai yi wuya a ce baka ji damuwa a cikin zuciyarka zai yi wuya a ce baka ji kunci a cikin zuciyarka ba to shine nan Allah yake lallasa zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama yake karfafa zuciyarsa yake kwantar masa da hankali cewa kai ya samu kunci game da alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar masa li shiddati taqdibihim lak saboda tsananin yadda mutanenka suke karyata ka abin takaici abin damuwa mafi girma wanda suka fara karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangin sai dan uwan babansa dan uwan mahaifinsa babban Abu Lahab shi ya fara karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su Allah ya saukar masa da wa'anzir ashiratak al-aqrabi kayi gargadi ga danginka na kusa-kusa kai musu wa'azi ka gayyace su shiga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani abdi manaf ya bani hashim ya bani abdul muttalib ya fatimatu binta rasulillah ya abbasu amma rasulillah annabi sama ya kira dangin shiga baki daya ya ce an kizu an fusa minan na ku tsamar da kanku daga shiga wuta fa inni la ughni ankum min Allah shay'a ku sani in aka je lahira mutum bai yi imani da Allah ba kada ya ce shi dan uwana ne kai ya ce yana da dangantaka da ni ma damar bai yi imani da Allah ba ya gasgata alqur'ani ya gasgata ni to ba zan iya tsinana masa komai ba a wajen Allah annabi sama ya tara su a babban dutse da yake garin makka da ake ce mishi jabalu abi qubais bayan ya faɗa musu wannan magana abu lahab ya miƙe ɗan uwan babansa ya ce ya muhammadu tabban laka alihaza jama'atana ce muhammad saboda wannan aikin banzan ka tara mu kai allah wadaranka nan take allah madaukakin sarki ya mayar masa da martani ya ce tabbat ya da abi lahabin watab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وكاga wannan abu ne mai so sarai danginka da kake tsammani su baka kariya su goyi bayanka su taimake ka su ne kuma suke faɗa maka irin waɗannan miyagun maganganun to shine sai Allah yake lallasa annabi sallallahu alaihi yace kar ka samu kunci a cikin zuciyarka a game da ƙaryata ka da suke la tahammal adawata al-kuffar wa ta'aghud li batshihim mimma yadhiqu bihi as-sadr ko li anna tahammul adawati al-kuffar wa ta'aghud li batshihim mimma yadhiqu bihi as-sadr saboda daukar abinda kafirai suke ma annabta salama na kafirtawa na kafircewa da ƙaryatawa da kuma gabar da suke yi da shi lallai wannan abin yana cikin abin da ke ƙuntata rai in yau an jure gobe an jure ba dole bane ji ba a jure kuma kullum abu ɗaya wa kadhalika taqdibuhum lahu sallallahu alaihi wa sallam haka nan ƙaryata manzala sama da suke yi abu ne mai sa kunci a zuciya ma'a wuduhi sidqihi duk da cewa gaskiyar manzala sama a fili take ta ina gaskiyar manzala sama take a fili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam lam yujarribu fihi kadbatan qat tsawon shekarun da yayi shekaru 40 suna tare da shi bai taba musu ƙarya ba ko ƙwara daya laqabin sama a wajensu shine as-sadiqul amin mai gaskiya kuma amintacci shi ya sa ƙaisar sarkin rumawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da wasiƙa yana gayyata sai ya zo ya musulunta aka yi sa'a daidai lokacin abu sufyan wanda yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan annabi sallallahu alaihi bai musulunta ba a lokacin ya je garin sha aka yi sa'a aka ce a nemo wanda ya iya fassara kuma wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sa'a aka samu abu sufiya ƙaisar ya ce zan maka tambayoyi ka ba ni amsa kuma kakkai min ƙarya ya aje wasu masana larabci kuma masana yaren ibraniya ya ce in yi ƙarya ku ƙaryata shi yana min ƙarya ku faɗa min cewa ƙarya yake tunda shi kaisar baya fahimtar larabci to a cikin tambayoyin da kaisar yama abu sufyan ya ce hal jarrabtun fihi kadbatan qat kun taba kama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da yazo ya ce shi annabi ne a cikin ku kafin ya ce shi annabi ne kun taba kama shi da ƙarya sai ya ce ma jarrabna fihi kadbatan qat ce tun da ya muke da shi shekarun shi arba'in a cikinmu tun da aka haife shi har zuwa ya kai shekaru arba'in ɗin nan ba mu taɓa kama shi da ƙarya ko ɗaya ba sai abu sufyan sai ce ma kana li yada al kadiba ala nasi wa yaqdiba ala Allah ce ka'ida ita ce ba zai kima mutane ƙarya ba sannan ya ma Allah ƙarya to kun ga abu na farko ke manzo Allah sai sama ba a taɓa kama shi da ƙarya ba shekaru arba'in bai yi ƙarya ba sannan bai taba wani dan adam ƙarya ba sai ya rasa wanda zai makarya sai Allah kun ji na farko sannan me wuduha sidq wa ma'a wuduhi sidqihi bil mu'jizat al bahirat sannan kuma ga mu'jizozin da aka bashi bayan kasancewa shi bai taba ƙarya ba sannan kuma sai Allah ya bashi mu'jiza me mu'jiza Allah ya bashi alamomi waɗanda suka zama ba za a iya kwaikwayensu ba wani ɗan adam ba zai iya ƙirƙirarsa da kansu ba da kansa ba babban mu'jizar da aka bashi ƙur'ani domin su mutane ne masu fasaha masu iya magana masu iya zalaka a magana to amma sai aka ba da ƙur'ani abinda ba za su iya kwaikwaya ba da sauran mu'jizozi da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna son wata ya sakko ya tsage ya shiga rabinsa ya shiga ta nan ɗin annabi sama ya fita ta ƙasa rabinsa ma ya shiga ta nan ya fita ta ƙasa kuma da rana tsaka gagan ai ba a ganin wata da rana wata ya tsage da rana kuma ya yi abin da suke buƙatar ya yi amma kuma duk da haka ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan a gabansa annabi sama zai kira dabbobi ya magana da su a gabansu annabi sama yake kiran bishiya ta yi masa magana duk sun ga waɗannan abubuwa amma kuma duk da haka sai suka ce manzo Allah sama ƙarya yake ƙarshe ma suka ce ai abin da suke bukata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama idan ya hau sama ya je ya sako sannan su ga yana sakowa da wani littafi walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu Allah ya ce musu ya ce subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wai annab sama ya hau sama in ya hau sama sannan sai su ga yana sakkowa in suka ga yana sakkowa ya zo musu da littafi sannan kila ma su ce littafin ya yi magana da kanshi ya ce wannan nan da muka zo tare da shi manzan Allah kuma wallahi ko an yi haka ba za su yi imani domin da alamomin da ake bukata a nuna musu sun ishe su zama alamomi da za su gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan abubuwan da suka bayyana amma kafiran nan suka ci gaba da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah wannan ya isa ya sosa zuciya ko bai isa ba ya isa ya isa ya sa kunci a rai ko bai isa ya sa ba ya isa ya sa kunci to shine Allah yake lallasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yakun fi sadrika harajun min kakka samu kunci da zai baka shakka da kokonto a game da wannan alkur'anin da muka saukar maka wallahi mu muka saukar maka da shi ko da dukkaninsu sun ci gaba da karyata ka baka samu mutum ɗaya da ya imani da kai ba to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi manzi kai manzon sai to me ya rage kun ga shine wannan kun ga daga cikin abin da ke gazgata wannan fassarar da malamai suka yi cewa ana nufin kunci ne alharaj addiq ai Allah madaukakin sarki yana ce ma manzo Allah sallama fa la'allaka tarikun ba'd ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruk kaga Allah ya ce fa la'allaka tarikun ba'd ma yuha ilayka Allah ya ce ma manzo Allah sallama yana lallasarsa yace watakila ka ce zaka bar wani sashi daga cikin abin da muka maka wahayi wa dha'iqun bihi sadruk kuma tabbas mun san zuciyarka tana kuntata kirjinka yana kuntata an ya kulu laula unzila alaihi kanzun suna cewa me yasa ba za a saukan masa da taska ba ya zama akwai wani katotan suto ko wani katon banki ko wani katon sif da manzo Allah sama kawai za su ga yana zarar kuɗi a ciki ko kuma su ce auja a ma'ahu malak ko kuma su ce ai sai mala'ika ya zo tare da manzan Allah sama haka fata suke cewa wai manzan sama ya zama yana da wata taska kuma wannan din ma fa Allah ya ba manzan sama zabi dutsen jabal qubais wannan dutsen da manzan sama ya tara su ya taba ce ma manzan Allah sama da izinin Allah in ka so in zama zinariya kai ta kwasa manzan sama ya ce yi me da shi وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسها فأراها أيما شمني وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدي على الإصم mai hikima yake cewa dutse da kansa manya-manyan duwatse ba dutse ɗaya ba da kansa suka ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya so su zama masa zinariya ya tafasa fa'araha ayyama shamami manzo Allah su sama ya nuna ma waɗannan duwatsun ya ce wani girma kuke da shi me zan yi da kuɗi wa akkadat zubdahu fi hadaruratu yadda manzo Allah su sama ya rika shiga lalura rayuwa ya zo gidansa ba abinci ya zama ba za a samu abin da za a ci a gidan annabi sama ba har watanni biyu sai dai a ci dabino a sha ruwa wannan ya nuna lalle manzon sama mai gudun duniya ne ai lalurar rayuwar duniya ba ta shafi isma ba in an ce kai masumi ne Allah ya kare ka daga zinubi to Allah bai kare ka daga cewa ba za ka ci abinci ba shi yasa idan wani yazo ya ce maka shi waliyi ne baya cin abinci ka kyale shi Ɗaki yake shigewa ya ci ya koshi ko ya ruga daji ya ci abincin shi ya koshi ya share baki sannan sai ya fito ya ce maka shi baya cin abinci har Maryam ai tana cin abinci amma saboda ita waliyya Allah ce daga sai Allah yana sako mata abinci daga sama in zakariya alaihi salam mai kula da ita yazo yace mata anna laki hada sai ce huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab abincin da ba a tsammanin shi a same shi lokacin zafi sai ya ganshi a wajenta abincin da ba a tsammanin a same shi a lokacin hunturu sai ya ganshi a wajenta yayi mamaki ta anna laki hada ta ina kika samu wannan to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai wai suna ce masa me yasa ba za a saukan masa da kanzul a saukan masa da taska ta zinariya ba to ai dutse ya nemi ya zama masa haka amma manzal sama saboda shi ya Allah ya bashi zabi Allah ya ba manzal sama zabi imma an yakuna malikan ghaniyan wa imma an yakuna abdan faqiran فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا فقيرا Allah ya ba annabi sama zaɓi shin ya zama sarki mai wadata irin annabi Sulaimanu alaihi salam da babansa annabi Dawudu alaihi salam da annabi Yusuf alaihi salam ko ko ya zama talaka annabin Allah bawan Allah manzo sama ya ce a bashi a matsayin talaka annabin Allah yau akwai gobe babu saboda me saboda mabiyansa su koyi da shi manzo Allah sama ya taba tara abincin abincin shekara a gidansa kaga idan kai mai wadata ne kana da abin koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon sama akan yi watanni biyu a gidansa ba a ci abinci ba sai dai a ci dabino a sha ruwa kuma al-aswada at-tamr wal ma kaga talaka shi ma yana da abin koyi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah yana lallasa manzon sama yake cewa fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk zuciyarka na kuntata ƙirjinka na kuntata mun san da haka sannan Allah madaukakin sarki ya ce walaƙad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu Allah ya ce wallahi muna sane ƙirjinka yana kuntata a game da abin da suke faɗa ma kullun zagi sabo ake ma annabi sallama wata rana in suka shagiya su suka koyi sai su zo su ce sha'ir sai su ce mawaki ne kuma manzon sama bai iya baiti ko ɗaya ba ko baiti ɗaya na waƙa manzon Allah sama zai faɗa sai ya karya shi duk waƙoƙin laraba suna tafiya akan ƙa'idoji suna tafiya akan ƙa'idoji idan kan idan balarabe na rera waƙarsa ko yana karanta waƙa to za ka riƙa binta kana jin ta haka haka haka haka haka za ka ji ta tana da ma'auni amma manzon sama duk waƙa in zai yi ta ta wani in zai faɗi wani baiti ɗaya to sai ya karya shi amma kuma suna ce mishi mawaƙi Allah ya ce wa ma'allamnahu shira wa ma'in barila la ce mu ba makarantar da shi waƙa ba kuma bai dace ya zama mawaƙi ba to amma kuma saboda su zage shi sai su ce mawaƙi ne kuma mawaƙi a wajen su fa babban mutum ne domin a larabawa idan aka ce maka sha'ir profesa kenan asalin sha'ir masanin masani ai ashiru lugatan al'il asha'ir al'alim masani ai shi yasa kake cewa laula laita shi'iri ai laita ilmi ina ma a ce na sani to manzon sama baya waka amma kuma suna ce mushi waka mawaki gobe kuma su canza zagin sai su ce ai majnun mahaukaci ne kaga Allah ta'ala ya ce walaƙad na'alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu haƙiƙa muna sane da cewa ƙirjinka yana kuntata a game da abin da suke faɗa maka ya ma'aikin Allah wato manzo Allah sama ba karamin mai juriya bane juriyan manzo Allah sama ta yi yawa kuma manzo Allah sama baya musu mummuna addu'a ana maka ya taba musu mummuna addu'a hankalinsu ya tashi ya ce Allahumma hudhun bisini na kasini Yusuf ce ya Allah ka kama su da fari na shekaru irin yadda ka kama mutanen annabi Yusuf a.s. da fari na shekaru al'abbas ya ce a tadu'u alaina wa nahnu a amamuk ya ce yanzu muhammadu abinda za ka mana kenan kai mana wannan mummuna addu'a alhali mu kawunanka ne mu bafanninka ne manzan sama sai ya daina musu sai ya daina musu in abu ya yawa sai ce Allahun makfir li ƙaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta ma jama'ata wallahi ba su sani ba ne ba su sani ba ne kaga manzala sama kenan sannan wata ayar da ke goyon bayan wannan Allah madaukakin sarki ya ce fala allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini Allah ya ce watakila kana son ka halakar da kanka saboda damuwar da kake shiga sun kisi imani da kai kaga ashe manzo sama yana da damuwa a zuciyarsa sannan kuma yace fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa wataƙila kai kana son ka halakar da kanka akan gurbin su saboda ba su imani da Allah ba saboda kuncin da ka shiga da bakin cikin da ka shiga ashe manzo Allah sama yana shiga damuwa domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya sa masa tausayi bai ƙi duka al'umma su shiga aljanna ai Allah ya siffanta shi ya ce fa bima rahmatin min Allah lintala saboda wani tausayi daga Allah lintalahum sai kai taushi a gare su ka zama mai laushin ɗabi'a manzan Allah sama mai kyakkyawan hali ne mafi yawancin wanda suka shiga musulunci sun shiga musulunci ne da kyakkyawar ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u kyawawa su suka gayyaci mutane suka shiga musulunci to kaga shine wannan mala at-ta'alabi yace al-haraju huna ya ummu shakka wal khawfa wal hamma da Allah ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu sai ya ce lafazin al-haraj zai iya daukar ashak ko kwanto zai iya ɗaukar tsoro zai iya ɗaukar damuwa kuma duk manzan sama ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayin wa kullu ma ya wa kullu ma yudhiqu sadr wa kullu ma yudhiqu sadr haka nan duk abin da ke sa zuciya kunci to ana ce masa alharaj shi yasa ai zaka ji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba kowa kuma zai yadda da haka azumi da muke yi idan ba za ka iya yi ba ko kana halin tafiya ko ba ka da lafiya Allah ya ce ka ajiye fa'iddatun min ayyamin ukhar in wani lokacin ya zo sai ka rama yanzu da Allah zai kaddara mutum ya tafiya to baya bukatar ya azumi sai ya aje azumin shi har manzon sama ya bada ka'ida ya ce laysa min albirri siyamu fi sahar ba da'a Allah bace ka san zaka sha wahala in kai azumi a halin tafiya kuma ka ce sai kai azumi yanzu idan ka sha azumin ka sai ka bari sai an shiga sanyi an gama damuna an shiga sanyi wanda manzon sama ya ce as-siyamu fi shita'i abin nan ganimatun barida yin azumi a lokacin hunturu ganimatun barida kawai kwai ne ganima ce kawai sanyayyar ganima ba a faɗa ba komai aka baka kyauta na farko dai yininka sai ya zama takaitacce sai ka ga wani zubin baka kaiwa awanni sha kaza daga sahur zuwa buɗe baki kaga ganimatun barida sannan bayan haka sai gari ya lublub ba za ka ji kishin ruwa ba ba za ka ji gajiya ba babu rana sai ka rama to ina kunci a cin addini sallah idan ba za ka yi a tsaye ba aka ce ka yi a zaune ka idan ba za ka yi a zaune ba ka yi a kwanci ina kunci a cin addini mutum ya je ya kasassaɓa sahabin manzo Allah ta sama ya je ya tara da matarsa da rana da ramadan kuma ya zo kotun koli wajen annabi sallama ya ce ya rasulallahi halaktu ce ya manzo Allah na halaka na lalace manzo sallama ya ce wai hak ma a halakaka ce kai me yasa kake faɗi wannan magana me yasa kace ka halaka ya ce waqatu ala imraati fi nahari ramadan ce na sadu da iyali na a ramadan da rana manzo sallama ya ce a to yanzu kana da bai wadda zaka yanta ya ce ba ni da ita kana da abin da za ka ciyar da miskinai guda 60 ya ce wallahi ba ni da shi to za ka iya azumi guda 60 ya ce ga wata ɗaya ma na kasa yi an samu matsala shi kenan annabi sama bai ce musu komai bai share waje ya zauna aka kawo sadaka manzo sun ce ina wannan mai fatawar ya ce gani nan aka ce to ka ɗauka ka je ka yi sadaka da shi ya ce in je in ba wanda ya fi gidana talauci ba gidan da ya fi cancanta a ci wannan abincin sai gidana ka je ka sassaba saboda sauki na musulunci babu kunci a musulunci shikenan manzo sai ya ce khudh wa tasaddaq bihi ala ahli ce dauka ka je ka ce da iyalanka ya banna kuma banna ta zama mishi alheri to kaga alharaj ashe addiq kenan kunci to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce litun dira bihi an cire maka wannan kuncin ne da shakka litun zira bihi don ka gargaɗi kafirai da shi abin da ake ce ma al'inzar shi ne al'ilamul muktarinu da tahdidi ka sanar da mutum kuma kana masa kashedi kamar misali sai uba ya ce ma ɗansa ka tafi gona amma billahi lazi la ilaha illahu idan baka je gonan nan ba yau to ka sani baka da abinci a gidan nan inzari yake masa kaga a'lamahu wa qana i'lamahu bitahdid ya sanar da shi cewa ya je gona amma kuma idan bai je gona ba me zai faru da shi ba abincin da zai ciwo a gida to shi ne ake ce mishi al'inzar to shi ne Allah ta'ala ya ce litun dira bihi dan kayi gargadi da shi shi yasa daga cikin uslubin tarbiyya a musulunci akwai al'inzar gargaɗi a faɗa ma mutum abu kuma a faɗa masa sakamakon ƙin yi cewa idan bai yi wannan abin ba to ga abin da zai biyo baya yana cikin salo na alkur'ani yana cikin salo na tarbiyyar musulunci al'inza shi yasa daga cikin siffofin manzala sama akwai annabi mai gargaɗi ai al-mu'limu ma'a at-tahdid ya sanar da mutane amma kuma wannan sanarwar tasa haɗe take da me da kashedi haɗe take da kashedi cewa idan ba a yi ba to ga abin da zai biyo baya shi na ake ce masa al'inza al'alamatu shinƙiɗi yake cewa ba kullu inzarin ilamun amma wa laisa kullu ilamin inzara kowace sanarwa kai kowane gargaɗi sanarwa ce amma ba kowace sanarwa ba ce gargaɗi domin za ka iya sanar da mutum amma ba sai ka gargade shi ba domin gargadi dole ya zama akwai kashedi a cikinsa to ƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko mana su domin su yi mana gargadi su ce ku yi kaza amma fa idan ba ku yi ba to ga sakamakon kin yin ku bar kaza amma in ba ku bar kazan nan ba to ga sakamakon abin da zai biyo baya kun ga al-ilamul muqtarin bit tahdid kenan sanarwa amma sanarwar da ta kasance an gwama ta da me an gwama ta da kashe idan baka yi ba to ga abin da zai biyo baya to Allah ta'ala ya ce ma manzo Allah sallama an saukan masa da alqur'ani ne daga Allah litunzira bihi domin ya gargadi da shi malaman mu suka ce gargadi a cikin alqur'ani ya zo da salo uku akwai al-inzaru al-khas bil kuffar akwai gargadin da ya shafi kafarai su kadai kuma so tari zaka ga qur'ani ya fi zuwa da haka duk gargadi zaka ga da kafarai ake mafi yawanci ba duka ba mafi yawancin gargadin qur'ani to yana zuwa ne ba kafarai kamar yadda ya zo Allah madaukakin sarki ya ce litubashshira bihil muttaqina sai ya ce me wa tunzira bihi qauman ludda Allah ya saukar da Qur'ani fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin mun saukaka alqur'ani a harshen ka ne dan me litubashshira bihi almuttaqin domin kayi bishara shi kuma me bishara ikhbaru almar'i bima yasurru shine bishara abinda ake ce mu bishara shine ka ba mutum labarin da zai faranta masa rai shine bishara asali to sai Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanik mun sauƙaƙe alqur'ani a harshen ka ne litubashshira bihil muttaqin domin kai bishara ga masu takawa waɗanda suka ba Allah amma me wa tunzira bihi qauman ludda sannan kai gargadi ga mutanen da suke jayayya da kai su waye masu jayayya da Annabi sallama har kafare ake nufi sannan Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalma al-inzar amma mummune ake nufi me yasa aka yi amfani da gargadi amma kuma ga mummunai saboda me li'anna humul muntafi'una bihi domin su ne gargadin zai musu amfani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim kabir kaga Allah subhanahu wataala ya ce ma manzo Allah sallama inna ma tunziru man ittaba'a dhikra ai kana gargadi ne ga duk waɗanda suka bi ambatan alqur'ani kaga nan suwa ake nufi mummune ake nufi to wannan nau'i na biyu kenan na gargadi da yake zuwa a cikin alqur'ani me yasa Allah ya yi mummune gargadi saboda ya san gargadin zai musu amfani akwai mutanen da ba gargadi baya musu amfani shi yasa malamai suka ce kakkai at-talaqul mu'allaq kakkai at-talaqul mu'allaq mata ka kasan yar duniya ce ba ta jin magana da azumin nan kawai sai ta ce ita za ta jigawa haka nan kawai ana zaune lafiya lau ta ce jigawa za ta tafi ta ce ba za ka je ta ce sai ta je jigawa ce to wallahi in kika tafi jigawa a bakin aurenki to sai ta tafi saboda ba yi da amfani gargadi ba zai mata amfani ba amma idan mai jin magana ce baka bukatan ma sai ka ce mata haka ne to Allah subhanahu wataala ya san masu imani gargadi zai musu amfani to sai a musu gargadi gargadi zai musu amfani amma wanda gargadi bai zai masa amfani ba ka mishi ka bata bakinka shi yasa Allah madauki suke ya ce game da kafirai sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihi waɗanda suka kafirta daidai ne a wajensu a anzartahum ko ka musu gargadi aw lam am lam tundirhum ko baka musu gargadi ba la yu'minu ba za su yi imani to amma mummunai za su yi imani shi yasa sai Allah madaukaki sake ce mai litundira man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib domin kai inna ma tundiru man ittaba'a adh-dhikra kana gargaɗi ne ga waɗanda suka bi ambatan alkur'ani kuma suka ji tsoron Allah alhali ba mai ganinsu to kaga shi yasa aka ce sakamakon samu su bishara da gafara da kuma lada mai girma to wannan nau'i na uku kenan na biyu kai nau'i na uku na gargadi shine nau'in gargadin da ya shafi kowa Allah madaukakin sarki ya ce ma manzal sama mai tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdi sai ya ce mai li yakuna lil alamin nazira albarka ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da alfuqan littafi mai rarrabewa tsakanin gaskiya ga bawansa domin ne liyakuna lil alamin nadhira domin ya zama gargadi mai gargadi ga dukkan halittu kun ga ashe muna da al-inzar al-khas bil mu'minin muna da gargadi a cikin alqur'ani wanda ya shafi masu imani kawai sannan muna da al-inzarul khas bil kuffar muna da gargadin da ya shafi kafirai kawai sannan kuma muna da al-inzarul 'am li jami'il alamin gargadin da ya shafi dukkan halittun Allah to Qur'ani ya nau'anta haka mummunai ana musu gargadi domin an san gargadin zai musu amfani kafirai ana musu gargadi me yasa Allah yake ma kafirai gargadi saboda a yanke musu hanzari in sun je lahira an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah ya ce me faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahi ba wanda yake da hujja an masa gargadi a duniya ya je lahira ya ce ai mu mai gargadi bai zo mana ba Allah ya ce mai gargadi ya zo muku kuma mai bishara ya zo muku amma abin da kuka yi shine kun toshe kunnuwanku kun doda zukatanku kun rufe idanuwanku kun ki bin gaskiya sannan na uku shi kuma gargadi da ake ma duka halittu ana yi mai rabo ka dauka mummune ana musu saboda zai musu amfani kafirai ana musu saboda a yanke musu hanzari su zama ba su da hujja a wajen Allah maɗaukakin sarki ana ma duka duniya saboda mai shi kuma ya zama mai rabo ka ɗauka wanda Allah ya nufe shi da shirya sai ya ɗauki gargaɗin ya aiki da shi wanda kuma Allah ya kaddara masa halaka da ɓata shi kuma sai ya ƙaryata sai ya ƙibin wannan gargaɗin da aka masa sai ya zama shi ma ya faɗa cikin waɗancan kafaran an yanke masa hanzari idan ya zo lahira Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi uzurinsa ba ƙarshe sai Allah ya ce wa zikira lil mu'mini sannan kuma ka yi gargaɗi kai kai wa'azi ga masu imani masu imani su wa'azi ke ma amfani shi yasa duk lokacin da ka ga an yi wa'azi ka amfana da shi to ka gode ma Allah wannan alama ce ta imani shi yasa Allah can ya ce litun zira bihi domin ka yi gargaɗi da shi malamai suka ce aini tun zira bihil kuffara shan kafirai za ka magargadi amma me wa zikira lil mu'minin qur'ani kuma ana yin wa'azi da shi ne ga masu imani me ake ce ma azzikira malamai suka ce ma yuqalu lil mar'i abinda ake ce ma azzikira wa'azi shine abinda ake faɗa ma mutum li yastahdirahu fi kulli waqtin wala yansahu domin ya rika tuno da wannan abu kai ya manta da shi shi na ke ce mishi azzikir ai shi yasa qur'ani aka kira shi da zikir zikir abinda zaka rika tunawa abinda ake bukata ya zama abokinka abinda ake bukata ya zama abokin hirarka abinda ake bukata ya zama abokin zamanka abinda zai zama abinda kake tunawa ko da yaushe shi yasa aka kira alqur'ani azzikir to abinda ake ce ma azzikira ke abin da za a faɗa maka ake buƙatar ka aje shi a cikin zuciyarka ka riƙa tuno shi ko da yaushe kar ka manta shi sannan wala ya taghafalu anhu sannan kar ka rabkana daga barinsa shine azzikira Allah subhanahu wataala ya keɓa cewa wa'azi na masu imani a wurare da yawa daga ciki Allah yana cewa waja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'mini waja'aka fi hadhihi al-haqq a cikin wannan sura suratu hudi alaihi salam to ya zo maka a ciki alhaku gaskiya ta zo maka a cikinta wa mau'izatun da wa'azi sannan wa zikira da abin tunawa amma gawa lil mu'minin ga masu imani shi yasa masu imani kawai suke amfana da wa'azi yanzu wani wallahi tallahi duk ka gama in za ka gama karanta mashi alkur'ani a lokaci dai za ka kakkaɓe ka kakkaba rigar ka tashi ka tafi ba zai masa amfani ba ba zai masa amfani ba so da Allah bai sa imani a cikin zuciya shi wani kuma cikin sauki sai ka ja masa aya rabi rabin aya kawai sai ka gama yana kuka yadda wa'azin ya ratsa shi shi yasa malamanmu suke cewa ɗalibul haqq ɗalibu haqqin yakfihi dalil amma wa ɗalibu dalalin la yakfihi alfu dalil mai neman shiriya da gaskiya to in ka kafa masa hujja ɗaya sai ta amfane shi ta ishe shi amma mutumin da shi bata yake son yayi to wallahi in zaka sauke mishi alkur'ani ka kawo mishi hujjoji guda dubu daya sai ka gama ko dai ya ce maka ya gode shike sai ce na gode baya son a ci gaba daga nan na gode eh kaka sake faɗin wani na gode ko kuma ko kuma ya ce maka da abin da ka faɗi ban yadda da shi ba ya ce maka da abin da ya kafa baka yi da shi mutum ne za ka kara mai shi ya sa alimamu shafi yake cewa in na tattauna da malami sai ya kure ni kai in na tattauna da malami sai in kure shi me kurewa in mai son gaskiya ka faɗa masa gaskiya to idan ya bi gaskiya ai ka kure shi amma in ka tattauna da jahili sai ya kure ka yi mana kana gama ce to duk abin da na faɗi ba duk abin da ka faɗi ban yadda da shi ba to sai kuma mai rage ma shi ka tafi shi duk abin da ka faɗi ban yadda da shi ba duka kaga baka bukata ka ce har da ayoyin sai ka sake sa shi ya wata kasassaban da ya ce duk abin da ka faɗi ban yadda da shi ba to sai ka masa uziri sai ka ce maganganinka da ka faɗi hausar da kai kawai ita ce bai dabba amma ayoyin sai ka ce bai gane su bane kaga baka son ka kai shi wuta to kaga shine wannan Allah madaukakin sarki yace wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin sannan a wani wajen Allah ta'ala yace wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina sai yace me wa dhikra lil 'abidi annabi ayyub alaihi salam wa atainahu ahlahu muka dawo masa da iyalansa bayan da duk sun mutu iyalan annabi ayyub duk sun mutu wa mislahum ma'ahum sannan muka ƙara mushi wasu kwatankwacinsu rahmatan min indina mun tausaya masa tausayi ne daga gare mu sannan ne wa zikra lil abidi kuma ya zama abin tunawa gawa lil abidi ga masu bauta su waye masu bauta masu imani kaga nan ma wa'azi da tunatarwa wa aka keɓance su da shi masu imani sannan waje na uku Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika la rahmatan wa zikira liqaumin yu'mini yu'minu inna fi zalika lallai a cikin wannan la rahmatun la rahmatan akwai tausayi wa zikira sannan akwai abin tunawa wa'azi liqaumin la yu'minu liqaumin yu'minu ga mutanen da suke imani kaga ashe wa'azi masu imani yake amfana sannan Allah ya sake faɗi ya ce inna fi zalika la dhikra li ulil alba lalle a cikin wannan akwai abin tunawa li ulil alba ga masu hankula masu lafiyayyen hankali su waye masu lafiyayyen hankali masu imani sannan Allah ya sake cewa wa dhakkir sai ce me fa inna dhikra tanfa'uwa tanfa'ul mu'mini kai wa'azi ka tunatar domin tunatarwa ba wanda take amfanarwa sai wa sai masu imani kaga nan an keɓe wa'azi gawa masu imani a wani wajen kuma sai Allah ya game sai ya ce kulla as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra liman lil alamin Allah ya ce ma annabi sama kace ni bana cewa ku biya ni lada duk wannan wa'azin da maza sama ya rika yi baya neman ko sisi a wajen wani in huwa illa dhikra lil alamin lalle alqur'ani da wa'azin da annabi sama yake yi ba su zama wani abu ba face dhikra abin tunatarwa lil alamin ga halittu ga baki daya to nan yanzu me aka me yasa aka ce lil alamin shi ma rabo me rabo ka dauka shi yasa anan ba a ce kawai kai mayan uwanka musulmai wa'azi ba su kadai a kai wa'azi duka mai rabo ka ɗauka kuma shi yasa aka ce in za ka yi wa'azin ka yi wa'azin mai kyau domin shi wa'azi yana buƙatar malamai suna buga misali suna cewa wa'azi kama mutum wa'azi kamar magani ne mai ɗaci magani magani ne mai ɗaci duk maganin da kaga an sa mashi capsule to ɗaci gare shi to sai a je a samu sheshi na shinkafa sai a je a juya sai a yi wannan capsule ɗin da shi sai a lullube shi sai ka sha sai ya je ciki sannan za a ji ɗacin za a ji ɗacin a ciki ba za a ji ba to amma idan ka ce za ka buɗe ma mutum bakinsa ka ba shi ja da yalo ya sha zai iya sha ba zai iya sha ba shi yasa wa'azi ake son ya zama mai kyau ai dabara ai salo mabambanta a nau'anta a jawo hankali a buga misalai a ba da kissa a ba da labari duk wannan ana bukatar shi a cikin wa'azi ana bukatar shi a cikin wa'azi amma idan ka ce zalla kawai wuta za ka ɗaukan mutane kana kai su wata rana kai kaɗai za ka tafi cikinta ba wanda zai bi ka ko da sun san fa za a fito amma idan yau aje aljanna gobe aje wuta yau aje aljanna gobe aje wuta a ba da labarai masu ban dariya a ba da labarai masu ban sha'awa a buga misalai to sai kaga ana jin karsashi tasirin wa'azi ke sannan Allah ya sake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu sai ya ce wa ma hiya illa dhikra lil bashar kaga nan ma an ce lil bashar dhikra lil bashar wa'azi da abin tunatarwa abin tunawa lilbashar ga 'yan adam ga baki ɗaya kaga ashe asalin wa'azi ana ma masu imani amma kuma ana ma duniya ga baki ɗaya saboda me saboda ya zama rabo mai rabo ka ɗauka wanda Allah ya nufe shi da shirya sai ya shiryu wanda kuma Allah bai nufe shi da shirya ba shikenan ba yadda ka iya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'imamul bukhari da muslim suka fitar a cikin sahihani nasu riwaya sagiduna abu musa al'ashari radiyallahu anhu yake cewa inna ma matsali wa matsalu ma ba asani allahu bihi manzo Allah su sama ya ce lallai misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi ka matsali rajulin ata qauman kamar misalin wani mutum ne ya zo wajen wasu mutane faƙala sai ya ce ya ƙaumi inni ra'aitul jaisha bi ainayya ya ce musu jama'a wallahi a bayan gari ga rundunar yaƙi nan sun kawo muku farmaki ni na gansu da idanuwa na guda biyu misalin manzala su sama ke na'am wasallam ya ce misalinsa da misalin abin da Allah ya aiko shi da shi kamar misalin mutum ne ya fita bayan gari da ya fita bayan gari kawai sai ya ga masu kawo ma mutane hari da ya zo wa inna ma'anan nadirul uriya manzon su ce misali na shine kamar misalin mai gargadi da yake zuwa ya larabawa gargadi al'uriyan wanda yake zuwa zindir mai manzon sama yake nufi da wannan larabawa idan mutum ya ga wani abin tashin hankali a gari sai ya kwaba kayan shi ya zo cikin gari da gudu yana cewa wallahi ku ta kanku malamai suka ce ma'ana biyu ko dai yana nuna musu cewa ku gasgata ni yadda kuka ganni nan ko iya sa kaya ban yi ba na zo domin in muku gargaɗe ko kuma na biyu yana nufin abokanan gaban nan da na zo in muku gargaɗe a kansu har sun kwace min kaya gashi sun banni zindir ko shine annabiyul uriya balarabe idan ya ga bala'i a bayan gari sai ya kwaba kayan shi zo cikin gari da gudu sai a yarda da abin da ya faɗi manzo sama ya ce to misalin sa kamar misalin wannan mutumin fannaja yana cewa ku tsira ku tsira fa ata'ahu ta'ifatun min qaumihi sai aka samu wasu jama'a daga cikin al'ummarsa sai suka yadda da maganarsa fa'adlaju sai suka tashi da daddare suka gudu fantalaku ala muhalihim fanajau sai suka cira ta suka tafi fanajau sai suka kubuta kaga mummunai ke Allah ya aiko manzo Allah sama a matsayin mai gargadi yana ce ma jama'a wuta wuta wuta wuta ku ku- ku tse- ku tseratar da kanku daga wuta sai wasu suka amsa kiransa Allah ka sa mana cikin su wa kadzabat ta'ifatun minhum sai aka samu su kuma wasu jama'a sai suka karyata shi suka ce karya ne ba wasu masu kawo farmaki fa asbahu makanahum sai suka yi zaman su a cikin gari fa sabbahahumul jaysh safiya na yi kawai sai ga rundunar yaki ta afka musu fa ahlakahum wajtahahum sai abokanan gaban nan suka halakar da su suka rika kashe su ƴaƴansu da matansu shine alijtiyah fa dhalika mathalu man ata'ani misalin farko shine misalin wanda ya bi ni fattaba ma ji'tu bihi ya bi abin da na zo da shi wa masalu man asani wa kazzaba bima ji'tu bihi min alhaq da kuma misali na biyu misalin wanda ya karyata ni ya ki bin abin da na zo da shi na gaskiya saboda kaman za Allah sama ya zo ne domin ya mana gargadi Allah ya bashi alqur'ani ya bashi iya magana ya bashi juriya ya bashi iya zama da mutane ya bashi kyawawan ɗabi'u ya bashi hadisai ya bashi sunna domin dai ya zo ya mana wa'azi ya ja mu kan mu shiga wuta amma sai aka kasi gida biyu wasu suka amsa kiransa wasu kuma suka karyata shi wannan aya ‘yan uwa masu daraja daga cikin darussan da take karantar da mu an alƙur'ana kitabullahi munazzalun min Allahi minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah shi ya saukar da alƙur'ani alƙur'ani daga Allah yake kuma gare shi yake komawa sifar Allah abu na biyu tasliyatu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana lallasar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku tasbitu qalbin nabi sallama wannan ayar tana karfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa tasbitu qulubi man ittaba'a sannan tana karfafa zukatan mu ma mu da muka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abin da wannan aya take karantar da mu anna min maqasidi inzalil qur'anil karimi inzaral kuffar daga cikin manufofin sokar da alkur'ani akwai yi makafarai gargadi watakila su dawo su ji in kuma ba su ji ba to an yanke musu hanzari na biyar wa min maqasidihi aidan at-tadhkiratu lil mu'minin daga cikin manufofin wannan ayar amma daga cikin darussan da ayar nan take karantar da mu tana karantar da mu lalle daga cikin manufar saukar da alkur'ani akwai yin wa'azi da tunatarwa ga masu imani درسي نشدا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مخصصا بإنزال القرآن الكريم عليه درجة دا الله يبا النبي صلى الله عليه وسلم تهنيا يد الله يكي بشي يسوق مسد القرآن بيسوق ما وان للتافي إرنسا وان درجة تي كما درجة قا النبي صلى الله عليه وسلم كما تشعب درجة تشعبوا تشعب دوان دي بيش كما يريك على القرآن Allah ya sa muna cikin mabiyan manzo Allah su salama Allah ya sa mu zama masu riko da alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sun ce suna so da Allah ya fito a sanarwa da ake sa a rediyo akwai neman taimako da ake na masallacin babban masallacin mu na marigayi Alhaji Haruna Danja kun san ana wa masallacin aiki ana gyara shi a matsayin shi na masallacin farko na juma'a namu to ana tajdidin gina sa ana gyara shi to suna da nasan sun ba da takardu da kuma rasidai da su suka kamun wannan takardar cewa da Allah a tunatar da mutane su ba da gudunmuwarsu akwai account number na masallacin akwai lambar uh, banki ta masallacin ga ta nan wanda suke bukata zan batta zan batta kadda a nan masallaci na san ma an bada tintina saboda haka waɗanda Allah ya ba su ikon taimakawa sai su taimaka a ba da gudunmuwa mun san mahimmancin ba da gudunmuwa a ginin masallaci ko gyara shi kuma dama ba waɗanda suke gyara masallacin Allah su raki sai masu imani inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah ولم يخشى أحدا إلا الله waɗanda aka sani suna raya masallatan Allah masu imani ya zama muna ciki kuma duk gudunmuwar da ka bada ba sai ka gina masallaci ba in ka ga ana gina masallaci to ka yi kokari ka bada gudunmuwar ko da bulo ɗaya ne in ba za ka iya bada bulo ba ko da naira goma ka bada wannan naira za ka ganta a cikin masallaci a ladanka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu ya kawo mana da fitunu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh